أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخالد لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu iko dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa idan musulmi tsira a gare duniya da lafiya alfarmar sayyidina wa maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna cikin kitabul istisqa'i littafin da ke magana akan hukuncin shayar da fari ma'ana sallar roƙon ruwa addu'ar roƙon ruwa da abin da ya shafi watan wannan a cikin wannan littafin mutu za ka zama kashi sabon babin insha Allah
babu man tamattara fil madari hatta yatahadara ala lihiyatihi babu man tamattara fil madari hatta yatahadara ala lihiyatihi wannan babu yana magana akan man tamattara wanda ya shige da gangan da ruwan sama ma'ana yanayi mai jike da gangan da ruwan sama ruwan su doke shi su jike shi hatta ta hadara hasuri kadara ruwa alalihiyati wata amsa gemanyarsa shi ta matsara ta fa'alar wajen tasrifi yan ce ta matsara a yi ta fa'alar wazanin shi ke to kamar yadda aka sani ta fa'ala mazidi ne ziyada ce to ziyada ko wata ziyada za ka isko tana da ma'ana ma'anar da take bayarwa a cikin ziyada kowace ziyada tana da ma'ana ba wai kawai fa'ala sai ya kuma istafa'ala ya kuma fa'ala ya kuma fa'ala kuma duk ba dalili a kowace ziyada tana da ma'ana kowace ziyada tana da ma'ana don haka ta fa'ala yakan zo da ma'anoni kamar guda hudu ma'anoni kamar guda hudu babin ta fa'ala yakan zo da ma'ani kamar yakan zo don takallufi takallufi kallafa abu kallafa abu sai a ce tashajja ai kallafa nafsahu shaja'a ya kallafa mu kanshi sadaukanta ya dora mu kanshi sadaukanta to yi shi ko kuma yazo lil ittikaz riko sai a ce tawassada توسد الأرض أي اتخذ الأرض وسادته يا ريك أسا متاشي هذا توسد تفعل هذا ولا شيء بتكلف ولا شيء كمان اتخاذ للاتخاذ أي اتخذ الأرض وسادته شيني معنى كما يكون ذو للتجنب دني سنتا قورتشيوا غدن أبو ta ce ta'affama ya yi wani abu ta'affama ko ta'affuman ya kauce ma fadawa cikin laifi ya kauce fadawa cikin laifi kamar sahabin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace mishi duk wanda ya shi da ba abin bautawa da gaskiya sai Allah yace la ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhala aljanna sai mu'adh bin jabal ya ce maza Allah sallam na je in faɗa ma in shela ma mutane kowa ya san cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah dan aljanna ne maza Allah sallam ya ce a idan ya take ku kyale su in ka je kai musu ka sheda musu ya take ku za su dogara da la ilaha illallah su ki ibada kowa ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna ki ibada to bi faɗa ma kowa ba sai da ya zo wa fati sai ya faɗi sai ce ya faɗi haka ne ta'akkuman don kada ya fada cikin laifin koyi ilimi shi kuma kaga ta'affam ta fa'ala litajannubi kenan to to yakan zo ne da ma'anoni da yawa to wannan ta kallafa kenan kamar tun da za mu karanta cikin hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga ruwa na zubowa daga sama amma bai kauce ma ruwan ba ya tsaya kan mimbari ruwan suka rika zubo mishi suna zubo mishi har suka rika darawa ga gemunsa alaihi salatu wassalam to shine wannan
حدثنا محمد بن القاتل قال مقاتل
حدثنا محمد بن القاتل مم.
قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال مم.
اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله لك المال وجاء عليك وطلب الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء أزأة قال فصار سحاب أمصار الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قال فمدرنا يومنا ذلك وفي الغد وفي ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فدعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناهية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناعة شهرا قال فلم يجي أحد من ناهية إلا حدث بالجوف
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزائي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قال أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يديه وما في السماء قضعة قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم يزل لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الجد ومن بعد الجد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى فقال ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فاتقوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجوز wannan hadisi muqatil Muhammad ibn Muqatil ya zanta da mun ji Imam Bukhari wannan hadisi da ya ta mai mai tuwa ne shi in an ta qala akhbarana Abdullah yace Abdullah ibn Mubarak ya zanta da mu qala akhbarana al-Auza'i yace al-Imam al-Auza'i ya zanta da mu qala haddathana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha yace Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha al-Ansari يا من تقدم قال حدثني انس بن مالك قال يجي انس بن مالك يا من تقدم ويجي اصابت الناس سنه شكرا تفري فري يا سامي متاني على عهد رسول الله صلى الله تعالى وسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم واتم سي فري يا سامي متاني فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر منا nan wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana kuduba akan minbari يوم الجمعة رانا الجمعة قام أعرابي فقال سيون بلارب قوي يتاش فقال يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المال وجاع الأيام يا رسول الله دوكيا تهلك أني فهمت إن سنت دوكيا شين راهما sun halaka dabbobi mashiya sun halaka to duka shine shine malumin su dukiyar larabawa dabbobi bisa shi halakal malu waja'al iyalu iyali sun jinwa ba abinci daga ju'u ne ja'a sun jinwa fatqullaha lana an yasqiyana ya rasulullahi ka roƙa mana Allah sha da ruwa قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه anas ibn malik radiyallahu anhu yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa biyu wa ma fi samai qad'atun babu wani watan arhiyin girgije mana girgije wanda yake mara kauri ko shi babu qala fasara sahabun amsal aljibal sai ga sahabun giragizai da kasan duwar watsi masu girma fasara sai suka motsa ثم لم ينزل أم منبري النبي صلى الله تعالى وسلم بيسوكو دغ منبري شي با حتى رايت المطر يتحاذر على لحيته حسيت دغ روا yana farara yana dararowa ga gemun annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shine dalilin cewa lam yazal lam yanzil amn barihi hatta ra'aytu al-matar yatahadaru ala lihiyati wannan shine dalilin kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan tarjama qala yace fa mudirna yawmana zalika akai ta yi mana ruwa wannan yinin wa fil gadi gobe ma wansa hake kenan akai ta ruwan wa min ba'dil gadi wansa hakin wannan ma kenan kwana biyu bayan juma'ar ana ruwan yace kai wallazi yalihi ila juma'a haka dai haka dai har sati ya zagayo har juma'a ta zagayo ana laftarwa فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره sai wannan balaraben ƙauyen da ya kai ƙarfai waje Allah musulatan sai ya tashi ko kuma wani daban ne ba shi ba dama can dai an an tuna an yi maganganu da yawa a kan har tambayar su dumarikin ayyushin wai wannan da ya roƙi a shayar da ruwa shi ne kuma ya sake kawo ƙara cewa ruwan kuma sun yi ɓanna فقال يا رسول الله يا من الله تهدم البناء gini kuma ya rushe saboda ruwa wagarin almalu dukiya ta halaka ta durmuyi a ruwa fadullah lana ka roƙa mana Allah ya dauke mana farafa rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yadayhi wa qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya daga hannayensa guda biyu masu albarka wa qala yace Allahumma hawalaina wala alaina ya ubangiji hawalai na gefe-gefen mu dai aikarwan gefe-gefen mu dai wala alaina ba a kanmu ba ƙala ana sufin malik ya ce fama da ala yushiru biye jihi ila nahiyatin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam bai yi ishara ba da hannun shi zuwa wata nahiya min sama'i daga sama duk inda ya nuna da sama da hannun shi illa tafarrajat sai kawai aga kaya ya sha kawai kamar an ɗauke lema duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna da hannun shi sai ga sha kawai ya ya dauke idan ka san an dauke lema hatta sarat madinatu fi mithli al-jawba hadde madina ta koma da kasan kewayen tafki ta yi cycle ko ina nan kadai ne ba a ruwan amma gefe da gefe ana ruwan kaman tafki an dai tuna an yi majauba din nan fasarori da yawa sai ta koma kamar wata huda kamar yanzu bangon nan sai saki wata kafa haka mai fafa kekiya haka mai rawa wannan kafar ko wannan hudan ita ke ce wa jauba to dai an yi mai fasarori din an tuna can inda ya gabata irin wannan hadisi hatta salal wadi har wadi kwarin nan sale kwarara wadi kanat wani irin wani wadi aka ce wadi kanat kwarin nan na kanar sai je kwarara da ruwa shaharan wata daya ruwa ba su kai qala falam yaji ahad min nahiyatin illa hadasa bil jawz ba wani mutum da yazo daga kowace nahiya yake sai ya ba da labarin wannan mamako da aka samu sati daya wannan ma mako sai za a bi hira duk yankin da mutum ya hito zai ce kun ga wani abun mamaki sati guda ana lantarwa sati guda ana lantarwa ba kakkantawa duk inda mutum ya fito ruwan ba madina kadai aka yi su ba saboda kada mutanen madina su ce wani ko rufaɗi ne ko kaza kamar wajen watan yin shiƙaƙon kamar ko ina sai da aka gani kowa sai da ya to dalilin da ya kawo wannan cewa watan mantamaka mantamaka wanda ya jike da gangan saboda har ruwa su farara a libyeci dige manyasa domin akwai inda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake faɗan irin wannan watan muhimmancin yin haka musamman irin ruwan nan na farko musamman irin ruwan nan na farko to mutum ya dan buge shi ya jike shi haka to irin shi ake magana to gashi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin masallaci saboda tankar dabino ce in ana ruwan in sun yi ƙarfi za su kuraro amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauka daga mimbarin ba ya kauce kuma gefe inda ruwan ba su zuwa da kare sai ya tsaya suka yi ta zubowa suka yi ta zubowa har suka kwarara ga watan a geman yasa alaihi salatu wassalam to
babu idza habbatir rihu babun idza habbatir rihu wannan babu yana magana akan idan iska ta buskuta ta motsa iska ya motsa menene abin cewa menene abin aikatawa menene tanadin sunna akan aikin da za a yi in iska ya taso babba haka me ake cewa akwai wani abin cewa ko me ake aikatawa to sai bai ba da amsa ba sai ce babun kawai idza habbata bi in iska ya motsa iska ya motsa kaga babu amsa babu amsa idza din ba da amsa ba ba da jawabin ta ba ma'ana in an karanta hadisin za a ji menene wato abin nan dinsa amsar ko jawabin dinsa
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك يقول كانت الريح الشديده اذا حبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan hadisi sai ibnu abi maryam ya zantar da mu inji imam bukhari qala akhbarana muhammad ibn ja'far yace muhammad ibn ja'far ya zantar da mu qala akhbarani humayd yace humayd ya bani labari annahu sami'a anas yaqul haqiqa shi ya ji anas ibn malik yana cewa ya ji anas ibn malik yana cewa kanat ar-rihu ash-shadidatu idha habbat iska mai karfi in ya motsa urifa zalika fi wajhi an-nabi sallallahu ta'ala wasallam da an bi fuskar manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam za a ga alamar damuwa saboda iskan nan da ya gaina tashi saboda rahmatar lil alamin manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ne tsananin tausayi da rahma da jin kai duk abin da zai zama wahala da miskilantawa ga al'umma ga ‘yan adam ga halitta ga baki da abin mai tsanani ne ga mazan masu asali shi ne azizun alaihi ma anittum saboda sanin da mazan Allah sallallahu ta'ala sallam ya yi ma iska nau'o'a na azaba sun ta zuwa ta sanadiyyar iska ta hanyar iska don haka annabi sallallahu alaihi da ya ga iska sai a gaban fuskar shi ta canza a ga damuwa alamar damuwa a fuskar shi sai ya ga an zubo da ruwa to da an ya ga an zo da ruwa sai ya ga wasu shi ta saki ta waye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga nan bai faɗi menene za a yi ba amma dai an gano irin halin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake shiga kenan in an ga iska wata alama ce wata aya ce kamata yayi maza maza bawa ya kuma zuwa ga muraqabar ubangijin shi a lokacin da ya ga wannan hali in yana cikin masha'a da annashuwa da kyakkewa da sauransu to maza maza ya koma da Allah maza maza ya koma zuwa ga muraqaba ta Allah tabaraka wa ta'ala akan halin da aka shiga shi annabi sallallahu ta'ala wasallam yake nuna wa dibi matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dibi matsayinsa alaihi salatu wassalam amma yana nuna damuwa da jin tsoro kada fushin Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo a cikin wannan iska din amma kuma bai faɗi mai annabi sallallahu ta'ala sallam ya kance ba idan irin wannan hali ya kama to shine malamai suka ce akwai hadisai hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Ummul Mu'minin Aisha da hadisin Ubay ibn Ka'ab a wannan babi wanda mi annabi sallallahu ta'ala sallam ya kance in iska ya taso da ƙarfi haka mai annabi sallallahu ta'ala sallam ya kanci wacce addu'a annabi sallallahu ta'ala sallam ya kan yi shi hadisin abu huraira abu dawud ya rawace shi abinda yake faɗa annahu qal sami'tu rasulullah sallallahu ta'ala sallam yaqulu arrihu min ruhillah qala salama faruhu allah azza wa jalla ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil amr yace ya ji annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yana cewa arrihu min rauhillah arrihu min rauhillah watan shi iska wani busa ne daga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa rauhullahi azza wa jalla ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil amal shi busa daga Allah yakan zo da rahma yakan zo da azaba fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha in kun ganta kar ku zage ta wa sallallahu khairaha wa ta'izu billahi min sharriha da kun ga iskan ya taso ko roƙi Allah alkhairin ta kuma ku nemi tsari daga sharrin ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga hadisi Abu Hurairah ke hadisi Abdullah ibn Abbas tabarani ya rawace shi yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hajat tariqun istaqbalaha bi wajhi in iska ya motsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar iskan da fuskar shi maza Allah sai ta san iskan yayi gaba da gaba da shi wajaha ala rukbatayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibi tsananin tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya durƙusa a bisa guwawon shi irin durƙusawan mai magiya yana ma Allah magiya yana ma Allah magiya wa qala allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma ursilat bihi ya ubangiji ina roƙonka daga alkhairin wannan wato da alkhairin abin da aka aiko ta da shi aka sako ta da shi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma usilat bihi ina neman tsarin ka daga sharrin ta da kuma sharrin abin da aka aiko ta da shi ma'ana abin da aka sako ta da shi Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaba Allah ka sanya wannan iska ya zama rahma kada ka sanya shi da mu azaba اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا الله كان يا تزمو رياح كتزمو ريح ومن أقول مجد كان الرياح وريح ما يدعي التفسير أن يشي واتن واتن يوانشي جدن أكجا رياح القرآن yana zuwa ne iska na rahama na rahama ba na azaba riya iska ne na rahama za su sai kaga Allah na cewa wa huwa alladhi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmati wa alladhi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmatihi wa bushran bayna yaday rahmati ubangi tabaraka wa ta'ala shine al-quriya iskuka na rahama nushran su daidaita bayna yaday rahmati kafin rahmar shi ta zo kamar suna zuwa ne su gabaci rahmar ubangiji shi ne ruwa iska zai zo ya ba da notis cewa rahmar ubangiji tana zuwa ko kuma bushra bayyana da rahmata mai bushara shi iska zai ba da bushara rahmar ubangiji na tafi haka wannan duk iska ne na rahma الله الذي يرسل الرياح فتصيب سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيا فأحيينا به بلدة ميتة حقا هذا شيء من الرحمن الرياح والمرسلات أرفع شما رحمة اسمك رحمة والذاريات شما اسمك نرحمة والناشرات شما اسمك نرحمة a duk inda ya zo jam'i riyahu riyahu riyahu na rahman don haka nan sa sabbin ce Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha riha Allah kada ka sanya da rihi domin rihi shi da azaba kamar yadda ya zo can kissa a cikin suratul hud falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtirun بل هو ما استعجلتم به ريح فيها أطار الأليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم هذا أي مسفري أن تجيب أنا cikin zaki ba ruwa sai kawai suka ga iska ya ta suka ce hada arzun mutirwa gashi na ruwan da muke tabi da gashi nan kai Allah ta'ala ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi azabar da kuke ta cewa ta taho ta taho to ita ce to ana ce menene masta ajatun bi sai ce rihun fiha azabun alim rihun fiha azabun alim wata iska ce mai girme tsanani wanda ke dauke da azaba fiha azabun alim tudammiru kullu shay'in bi amri rabbih abinda ta bi ta kanshi ta halaka shi fa asbahu la yura illa masakinuhum ya ka waye gari ba kowa don halakar da su ba kowa halakar da su da iska kaga wannan rihu kenan na azaba wa fi alin idan salla alaihim riha al-taqi ar-riha al-taqi ala mun aiko musu ar-riha iska aqi bakarariya wadda ba alkhairi a ciki ba albarka a ciki domin iskar da aka fama yana zuwa da lafiya ya zo da watan ƙarin lafiya ya zo da rahama ya zo da cin kai duka ya zo da abin da jiki ke bukata wanda babu shi arni halaki ba kawai sai a babu su kafa ce wa fi ajin da zarsan na alaihi murri harfafe wani ne ce ina asalla alaihi murriha sarsara fi ayya na hasan muslim kun aiko musu rihan kima ta ga mufradi rihan sarsara duk wanda mai Allah ta Allah su ba su rike ce wala ta alhariha Allah kada ka sanya su rihu irin su abrihu aqil ko kuma wannan wancan iskan sarfar min fi fi yawmin hasil mustamir wanda sai to amma alam fa uhliku bi rihin sarsar alam سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل هارون هل ترى لهم من باكيه ala iska kada musu kwa yini bakwai samaniya ta iyara yini takwas ba samaniya ta iyara fasuma fataran goma fi hasara saba a layalin ko samaniya ta iyara watan dare bakwai yini takwas iskar na kada duk abin da ya bi kan shi sai ga ya tumbuke shi ya wurga da shi ya tumbuka da shi ya wurga da shi duk ya karkaɗe su ya kwanci da su ka annan ma'ajar na shirkawa ga sunan zarkara da kamar dalilai duk a da su tsawo da girma ka annan ma'ajar na shirkawa wa har jara da kuma zaƙi alwani shi ma na azaba ne sannan akwai watan ƙasifu da hasifu duk nau'an da ne ƙasifu da hasifu kuma duka nau'an da ne amma na azaba domin iskan na azaba rihu din kala hudu biyu Allah na halakarwa da shi a tudu shi ne wancan sarsaran da haƙiru a tudu ne wanda kuma Allah ke halakarwa da shi a ruwa ya girgiza ya kifar da jirgin ruwa duk wanda ke cikin haraka shi kuma da ƙasifu da asifu da ƙasifu da asifu amma da kuma ayyuki da mutu tara ukra فيرسل عليكم كاسبا من الريح فيبركه كاسبا من الريح فيبركه كان هذا هو شيء الله سلم وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف شيما wannan guwa ce da halkarwa a ruwa ba ka suke to kowanne ne na azaba in ka ga riyahu na rahma don ka ga sa sun ke ce Allahumma ij'alha riyahan la riha inda kai rihu ya taho cikin alqur'ani da lafazin rihu kuma ya zama na rahma wuri ɗaya ne shi ne wato huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyib bi rihin tayyib haka dai ma duka inda ya zo rihu din azaba ne riya kuma na rahman to haka nan sai zai yake ce Allahumma ja'alha riyahan la rihan
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو سرت بالصلاة باب زنشان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول نصرت بالصلاة شنو نصرت أن تمكين بالصلاة إسكن سبا إسكن سبا أتمكين شي إسكن سبا يدعى هذا الشيء إسكن الله kuma iska ne da ke bugawa da safi da hantsi haka tun daga bayan sallar asuba har zuwa wata hantsi iska ne na rahama iska ne na jin daɗi amma da Allah tabaraka wa ta'ala su doma ya alam junuda rabbika illahu da wannan iskar na rahama shi kuma Allah ya tarwatsa rundunan makiya Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a gazwatul ahzab to
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد في الدبور حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يجي حدثنا مسلم مسلم يا زنتر دمو شي كما يجي حدثنا شعبة يجي شعبة يا زنتر دمو مسلم بن إبراهيم يجي حدثنا شعبة شعبة يا زنتر دمو عن الحكم يا كربو دغ حكم شي حكم ابن أيينة شي كما abin da yake cewa mujahid ya karbo daga mujahid ibn abbas shi kuma mujahid ya ji daga abdullah ibn abbas anna nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala abdullah ibn abbas ya ce tabbas dahir maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce sukan yi amfani da irin waɗannan lafuzza na tawkidi domin su karfafa maganar su cewa babu tantama ba tambara wannan magana da za su faɗi haka yake sun ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam هذا من أبو هريرة الله الباسل إدريس عبد الله بن عمر سكر فديه وإن وتنكر وتنسخ بتاكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي مسيرة بالصلاة أن تيمكيني معنى الله يتمكيني بالصلاة da iskarsa ba shi ma ya kawo gudunmawa a wajen yaki Allah ya sa ya kawo gudunmawa da yayin shi ma iskan saba'in yana daga cikin rundunar ubangiji don haka iya tunanin ka ba ka yayin don haka ci ko ma ya alamu junu da rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala don ga iskan sa ya zama cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rundunar Allah ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yayin yace wa uhlikat aadu bidabur an halakat da adawa bidabur da iskan dabur isko kan kada kada da kuma sunaye ne yace har wace iskan sabah da shi aka dalki Allah sallallahu ta'ala sallam aka tarwata kafirai wannan ya faru ne a yakin tandar yakin tandar Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko iskan sabah iskan sabah iska ne wanda yake mai sanyi sai Allah ya koshi ga mushrikai kuma a lokacin hunturu ne to sai ya yi tsananin sanyi ya koma da kasan kankara sai ya yi tsananin sanyi ya koma da kasan kankara wutar da suke ji saboda nuni sai wannan iskar nazar sai bice wutar sanyi shi sai bice sannan watan itacen da suka kakkafa suka yi nemoni da shi ya ta girgiza itace na girgiza na cikar da su yan gwai igiyoyin da suke ɗaurawa don su yi hema kaga sai a daura ya giya ta daura wanda iccen da wannan iccen to wannan ya giya duk sai da ta tsanka su shi wannan iska al-gazwatul ahzab shi ne yakin sandan anan aka yi wannan duka hemomin nasu sandunan nasu duk gaba ke ɗaya ɗaya ɗaya da su ya yi ɗaya ɗaya da su kan haɗa mu biyar da kitalin ɗaya za ka je ka tarwa su ko yakin ba yi ba kafirai sun yi taron dangi ba ƙabilu ƙabilu suka yi taron dangi za ka ake ce da shi ga zuwatul ahzab ko kuma yakin khandam yakin gwarnon madina to a lokacin aka yi haka to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala in yana ambata منذ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا الله إيماني كبوتي من إيمان يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود fa'arsalna alaihim riha sai muka turo iskan sabai magani sannan wajudan lantarauha ba iskan kaɗai nasa ba ɗin muka turo ba wajudan da rundunan malaiku lantarauha da ba mu gani wakana ba wa mata hannun masira to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sirtu bis sara an taimake isra ba da iskansa ba ya tarwa ɗamin watan gudan kakirai rundunar kakirai sun tarwa tsaye wa ƙoguli ka tsarin dabur an harkar da adawa sun nobin dabur wa fi hannun idan sun la'adari mafi hada'i ba a zama bin shayi a tattara alayi illa ya a tukarar ne wannan shi ne muka wucin ba
باب ما قيل في الزلازل والآيات باب ما قيل في الزلازل والآيات باب ما قيل باب أبن أكشي في الزلازل أشكين جرجزة كسا من أكل شوا أشكين جرجزة كسا وما قيل من أكشي في الزلازل أشكين جرجزة كسا شيء جمعي الزلزلة كسا جرجزة تحركها da waɗanda ke kanta da abubuwan da ke kanta wal'ayi da kuma ayoyi ayoyi ma'ana ababen mamaki waɗanda za su nuna ƙudurar ubangiji allah da ya su ko kuma ayatu alamomin tashin alkiyama da za su bayyana girgizar ƙasa da kuma wasu alamomin tashin alkiyama da za su bayyana don haka wasu suka ce shi ne al'ayar alam alamun tashin yara ko ayar wasu alamomi da za su nuna kuturar ubangi ta ba da wata ala za ka yi ala ba ko ta ala na magana ya ce da fitar da sanawa ta wata abu ko fila mai lai wanda ayar da aya ce haka saba wa gani da yi halittar sarmai da tasai da kaza da kaza da aya ce ayoyi ne alamomi ne da lati masu shirkarwa ala kudurci la ya jabara wa ta'ala masu yi a kan kudurar ubangiji jabara wa ta'ala wannan shi ne a babu na ilil salatu wal aya to حدثنا ابو اليمان قال خبرنا شعيب قال خبرنا ابو الزناد عن عبد الرحمن العارج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبل العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الحرب وهو القتل القتل حتى يكسر فيكم المال فيفيض
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض ko fayyarci yuzu duk kowane yana zuwa wannan hadisi to kafin mu shiga hadisi ita tarjama kanta ita tarjama kanta ne alama ta da babu kitabun istisqai tarjama babu ma iya fi zalafi wal ayat az-zalafi wal ayat bi da kasa da ayoyi ne alama su istisqai yace dalili yawanci inda aka samu girgizar kasa wato yakan zo lokacin ruwa ko kuma bayan girgizar ruwa ya biyo baya e shi ne kadai ya kawo gajiyar ma'anar zuwa ba girgizar kasar wani bi yakan auku tare da zuwa ruwan sama kasar ta motsa a girgiza wannan yakan zo tare da ruwan sama shi ne alaƙar da ta sa kawo shi a kitabun istiskari أما يبقى هذا وسيلة لي على الرسول حدثنا أبو اليمان أبو اليمان يا رب الدم قال أخبرنا شيء حقا واتني أخبره منافع إن ينا أبو الرجال مريض قريب لا أم الجيز إن أم بشي أن كن يشي مدان وعليه هل ينموني كي إن أبا أم بشي إن يشي حدثنا أبو اليمان ko da yaushe ne mun san hakanan munafiri ne domin akwai wasu su da alkunya su suka shahara ba da sunansu ba mabiya alhamsu mahajar littafi ne na malaman hadisi ko jihar waɗanda su da alkunya aka fi sanin su ba da sunansu ba da alkunya aka fi sanin su ba da sunansu to wannan yana cikin ne a abu yamani shi ne a hakamun munafi ƙara a fara shu'ayyun yace shu'aib ya tazallu qala akhbarana abu zinad abu zinad ya tazallu wane ne abu zinad mun san shi abdullahi ibn zakwan abdullahi ibn zakwan shi kuma shi an abdurrahman al-a'raj ya karo daga abdurrahman al-a'raj abdurrahman ibn hurmus wanda aka sani da al-a'raj nan ya kawo shi da sunan shi na hakika wanda ba da shi ya fi zuwa ba a babin hadisi abinda aka sani shi hannun akwai sai ka ji ya ce sai ka ji ya ce akhbarna abu zinari an al-a'raj abu zinari abdullahi bin zakwan shi kuma shi kuma a'raj shine abdurrahman bin hurmus abdurrahman bin hurmus ana bin rafi'a da abin rafi'a qala yace قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم القيامة لا تقبض سيئة أو كهيه إن دي أخنا كان كتاب العلم ولا ما كان تهرب ولا حديث يا كتاب العلم تو الله منين hukunci ko ko huska ta ɗauki ilimi huska ta ɗauke ilimi shi ne mutuwan malamai da yawan jahilai a yi yawan jahilai malamai da ta mutuwa a yi yawan jahilai malamai da ta mutuwa to wannan ɗauke ilimi ba wani kawai a shafa sai wanda ya san wani abu sai ya laluba ya ji bai san shi ba a ɗauke a shi amma su shi inda ya za a tsare ana ta tsare ana ta tsare ko ka in ka lura za ka ga in ka auna da inda aka yi da ake yanzu a akwai akwai alama malamin daya a cikin dare bayan isha zuwa su baya sai ne kai ya ce ne ta biyu yana hayar da abin da ke cikin kirjin shi ba malamin ne sai ne littafi mujalladi tamanin shi kaɗai duka shi kaɗai ya rufe littafi ya zauna ana bashi ana ana limai fatuwa yana amsawa da hadisai na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tare da isnadun su yana bayani haka ne da bayani sai da wannan mawar su ba su ba su hatta ne ubadar bilkum wa tasura zalazim sannan kuma girgizar kasa za yawa za a yi girgizar ƙasa alkiyawa ba da tsaye sai an tsayewar girgizar ƙasa wai ta ƙarar zamani kuma zamani zai yi kusa zai yi kusa dab da dab shi ne ya taƙara don an yi maganganu da yawa akan ya taƙara mene ne ma'anar ya taƙara ibn jauzi abul faraj abdurrahman ibn jauzi nizamul masir fi tafsir da sauran ne da tafai kalimai shi ibn jauzi yake cewa akwai maganganu hudu akan ya taƙara zamanu alkiyama za ta tsayo sai zamani ya yi rage tsawo ya yi kusa da kusa dab da dab ya ce na farko dai annabu ya ce kurbin kiyama ya ce kusancin alkiyama ya ce na sannan sun mallana idan karfafa kiyama ta min sharri hashukuwar haram da alkiyama ta yi ta kusa daga alamar ta duk abin da mutum ya tsara bai gane shi zuwa yi ya dai kara tsara duk abin da ya tsara in biliyan nawa zai tsara ya dai kara wasu da yake su wannan mafara da kashe kashe babu sosai halakar da rayuwa ya ko ko kiyashi ba za a yi haka ba ina yi da ake wayewa na biyu ya ci aro kasuran mudatul azmina amma da rufin al'ada yadda tsarin zama ita muddance za ka rage tsawo za ka rage tsawo ta zamani kamar yadda ya zo watan shekara ta zama kawar sai an kai haka idan ba su tsaye wasu sai ta ganin masu fassara cewa ya tsarin zamani zamani ya rage tsawo to sun yi la'akari da wucin riwaya har shekara ba zai yi san wata a ce wai azumi ya zagayo sai a ce yaushe aka yi maulidin baba da kuma wani maulidi ya zagayo kai ka so ka wani zai kira wa shahru kan jumu'a wata ne zan kuma duk kamar sai wata fara da ne zai zama kamar sai da a ce dawar ɗaya ga wata muharram ba a tantance ba sai ka ji ana cewa ayyuka yi ne ya wuce ya kare kamar sati ya wuce wal jumu'atu kal yawmi jumu'a za ta koma ya kasan kwana daya kwana daya wal yawmu kasa'a shi kuma yin da zai kasan awa wasa'atu kadarmati min an-nar ita kuma awa za ta zan kamar kai kyaf ka buga shara awa da dai to haka wasu kuma suka ce rayukan ne suka ya taɓarar zama masu zamanin an taƙaita rayuwar ta saboda an cire mata albarka an cire mata albarka saboda ni saboda ƙaranci albarka kuma a cire albarka duk ba an rage mata albarka don haka aikin sati nan inda an ka hito cancanta to sai an yi wata a yi irin shi mai albarka ya ta ƙara wasu zama ke wasu kuma suka ce halaye ne na mutane za su kusanci juna alal misali islamana ya taɓa taɓaro a hawarin ibadu alal misali wato yadda halayen mutane za su yi ta kusa da juna kusa kusa da juna kusa kusa da juna a kan ɓanna to shi ne ake ce ma wajen ma'anin yadda fara wasu zama yadda fara wasu zama wake to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace wa al-qiyama ba za ta tsayu ba sai girgizar ƙasa hatta yuqwa al-ilm sai a ɗauki ilimi sai girgizar ƙasa ta yi yawa ita girgizar ƙasa kamar yadda wani malami ya ce aya ce Allah tabaraka wa ta'ala yake sabuwa wa'azi Allah tabaraka wa ta'ala yake min zalika da aya amma makara sabar mu'minin kuma wa'idi ne na rukuni Allah tabaraka wa ta'ala yake yi ga wanda suke a ƙasa don haka kowace aya irin wannan ayoyi abin da suke nuna wa tsoratar Allah tsoratar da bayi akan shagaltuwarsu ga aikin barna قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلا تخويفا أيضا البر أن آيات جديدة كذا سورة إلا تخويفا سيدة سورة توا سيدة سورة توا دعك دكما zaluncin shugabanni da fitowa karar da aiki aikata aikin sako na al'umma waɗanda abubuwa suke kawo sukan kawo jarraba ta girgizar ƙasa don haka wata rana ake girgizar ƙasa a madina zamanin sai na marubu kaɗani sai na marubu kaɗani duk duniya ta shi adalcinsa to shi ne yake bugun ƙasar da girra bulalar lantarki na bugun ta yana cewa ban yi adalci a bayan ki ba da kike girgiza ban yi adalci a bayan ki ba ka ga ma'ana zalunci shugabanni na kawo girgizar ƙasa sai ya juya su kuma wajen al'umma ya ce wallahi durrar da kasar da ta sake girgiza na zama jini ke yanzu har halin da hukuma ke ne yanzu daga wucewa a ɗan sa'adar ɗan shekarun na hakun canza har Allah ya canza mu har kun canza har Allah ya canza mu wallahi in ta sake yin haka ya zama jini ke saboda ba zai yi tausa da ni ba ba zai ba zai yi tausa da ni ba Allah akbar abin da sai da Allah ke cewa kai na faɗa kai domin za ka yi mulawa da yayi da wani da yayi domin haka hadisi kun ni na Aisha an bulan wa fi salihu an bulan wa fi salihu yanzu a halakar da mu wa da akwai salihin kuma a cikin duk halakar da baki dai abubuwan kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne amma daga baya sai a kayar da kowa wa yi asu as-salihuna ala al-jannah kamar ma hadisi ne za a ga sarai ko aka dinga shi amma da aka tashi azaba da zuwa sai ta hada sai ko ka dinga baki da to kaji wato irin dalilin wato girgizar kasa wata zaharar fitar sannan mutum lusu ta bayyana wannan fitina ta kulla gobe wata sabuwa da ba sani ba yau ita za ta kulla gobe jini wata sabuwar za ta kulla wata ba san ta ba jiya haka gata wanda za ta kulla wanda ba a san ta ba haka nan wa ya kusurar harju sannan kuma kashe-kashe din yawa da gingimu da tashe-tashen hankula da za a kusurar rikici shi ne rigima wanda za ta zan sanadiyar rayuka da lafiya to shi ne harju ya ce wani kasul kasu shi ne kisa shi ne kisa zai zama kashi kai ya zama kawai ba kashi kai da zama komiya huwa al-qatl al-qatl hatta sura fi al-mal har dai ana cikin wannan hali har kun akwara dukiya dukiya da cika ta yawa in aka fada maka abin da ke ga wani ya mallaka ruwan wata gwamnati ba ta shi wani ya yi gwamnati kuɗi hatta sura al-mal ya yi gwamnati kuɗi zai shi kaɗai yana iya gina kaza da kuɗin shi to kaga irin wannan bala'i musiba ce fayyatiba dukiya ta farara inda aka fito za ka ga riga riga wannan ta sawa ta yi wa mutane wahala rigar sawa banje ake sawa sannan tufafi ake sawa waɗanda ba su wadatar ba su da ciki amma kuma an waye gari dukiya ta yawa da waɗannan waɗanda ke fama da ya za su hada masu dukiya wanda wani bai san abin da ya mallaka wani bai san abin da ya mallaka ba dukiya ta yi ƙarfin hankali hankali bai kama shawar da dukiya ta amfani shi iyaka wani abu ne shi ne kawai ya sallala watan ya sallala kan shi ga wasu kawai suke haka domin alkawarin Allah ya cika ba wai don ko da za su ɗauki kuɗi in waɗanda za su sata ne ko da za su yi kuɗin su ba su san ma ne za su yi kuɗin don wani da kuɗin su yi ƙarfin a yi alkara a sun fi ƙarfin a yi alkara amma musiba ce musiba ce to shi ne ce fayafitu ai fayafitu fa huwa yafitu in zama fayafitu an bai raba in ji بدر الدين الأيلي أم رفع سيدنا خبري لم تتبع في تقديره هو فهو يزيد دوك يزيد تقرار تبلا وقع yana wata ƙasa amma dukiyar shi ta shiga ƙasashe da yawa sai ka ji ƙasa kaza yana da kamfani kaza ƙasa kaza yana da kamfani kaza kuma shi ne yake da ba amma dukiyar ta kwarara ko ina ta su ko ina ta su ko kuma fayar jiba sai ya zama adadi akan ya tsura ya taɓara ta kuma يقبض حتى يقبض بالعلم وتكثر الصلاة ويتقارب الزمان كبرياء وتشأت الناس على الأسماء تشيما شأنيا يصير فيأتي ضع يأتي لو كهكذا